أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan halka wadda ita ce halka ta 41 a silsilar karatunmu na tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam na Maulana al-Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ardahu annabi muna cikin fasali na uku wanda yake magana cikin ladubban mai neman ilimi da kuma ladubban shi kanshi malamin ɗan uwa yi mana afuwa rabonmu da wannan karatun kusan wata goma yanzu tun Disamba yana da kwana biyu muka yi halka na arba'in wanda yana zo mana ne da a darar taskiya fesh ɗinmu mai albarka da darar taskiya to yanzu gashi a taskar sunna gashi a fesh mai suna imam munir gashi kuma a sufi media connect gashi a fesh na asunnatun nabawiya tv online ma'ana kusan zai rika zuwa a pages guda biyar mun samu tsaiko kamar na faɗa tun daga disamba zuwa yau to amma da insha Allah kasancewar abin ya taho kusan mun kusa ƙarshen littafin za mu yi ƙoƙari mu jarraba yadda za mu yi mu samu mu sauke littafin insha Allah tabaraka wa ta'ala da sauran karatuttukan mu magabaki ɗaya wanda yake da nusa irin tawa za mu tashi a shafi na 67 ne wanda shau ya ci gaba da cewa tambihun wato ga wata ‘yar faɗakarwa, ya ce, taƙaddama annahu yan bari li ɗalibin ilmi ayyu ƙallila min al'akal, ya ce, ya riga ya gabata, cewa ya kamata ga dukkanin mai neman ilimi ya rage yawan cin abinci, kar ya zama koyaushe yana yawan cika cikin shi da abinci, wa yan bari lahu aidan an yi cikin fi akilihi al'umuran musabbibata lil balada. Sai shabara ya ce, to kuma haka zalika ya kamata ga mai neman ilimi bayan ya rage cin abincin ma, to kuma ya kiyayi ya nesaci cin abubuwa waɗanda suke sabbaba dakushewar ƙwaƙwalwa shine balada waɗannan abubuwa su ne kalful wal adas wal samak wal alban wal hawamid wa nahwi dhalik shine kaman wake shine ful dangogin wake gaba ɗaya adas ni anan a Hausa ban san shi ba ban taɓa ganin adas ba ina dai ganin shi a karatu sai da na je Morocco da na je Morocco na gan shi wani abu ne ƙanana kaman wake ne shi ma in ana cin shi kaman wake amma ƴan ƙanana ƙanana sosai bai kai girma kusa da girman wake ma bai kai ba amma ya fi ƙwayan hatsi kuma amma shi kaman a taɓe yake ba a mulmula ba shine adas shi ma dai kaman dangogin wake ne amma dai adas wani nau'i ne shi ma na kayan noma kala daban adas ake ce masa ko a can wasamak da kifi wal alban da nono wal hawamid da abubuwa masu tsami wa nahwi zalik da makamancin wannan dukan su ya kamata ya takaita su ya takaita cin su sosai saboda suna sabbaba balada wato wato dakushewar fahimta wa fihi aidan yazo har wayo a cikin littafin da shewar shawar da Allah ke nakalto mana wannan bayani manasuhu abinda yake a rubuce a nasin shi cewa wayan bagi al muzakaratu aqiba iftiraqi al majlisi قبل خمود القريحة غير أنه ربما يحصل في المجلس طول فيتعين تأخيرها قدر ما تجم القريحة من غير طول وأفضل أوقاتها الليل إذ هو وقت الفراغ وتكون مع الأصحاب المنصفين للمتعصبين فإن لم يجد من يصله فليذاكر نفسه بنفسه وليتجرد من نفسه مخاطبا وقد كان بعضهم يجمع أحجارا فيخاطبها ونفع هذا يشاهده كل أحد من نفسه إذا فعل ما ذكرناه ومن ذلك أيضا المنافسة لأهل التحصيل وهي محمودة كما في القانون لليوسي فلا خير في من لا ينافس على الخير abin da yake cewa yambagi almuzakaratu aqiba ibtira'il majlis haka zalika ya kamata a rika yin muzakara bayan an rabu da wurin karatu wato da an kammala karatu an tashi to a sake haduwa dalibai yasu yasu idan an zo wurin malam an dau karatu ana tashi da karatu to anan take su hadu su fara muzakara qabla khumudil qariha tun kafin a kwakwalwar ta dakushe gair annahu rubbama yahsul fil majlis tulun yace ko da yake ta iya yi wa wani lokaci an yi zaman karatun yayi tsawo an dade a zaune a makarantar ana karatu to anan fa ya ta'ayyanu ta'khiruha to anan ya zama wajibi ya zama dole a jinkirta muzakara din qadara ma tajimmul qarihata min ghairi tul gurgurdan abinda kwakwalwar za ta dan samu hutu amma kar a yi tsawo tsakanin lokacin kuma nan yana mana magana guda biyu in ka lura idan an zo wurin karatu ba a zauna wurin karatun an daɗe ba ba a yi karatun tsawon lokaci ba to ana so daga an tashi sai ɗaliban kuma su haɗu ya kansu ya kansu sai su yi muzakara idan kuma abu na ɗaya kenan idan kuma karatun an zauna an daɗe an daɗe wurin karatun ba a tashi ba sai ce to a yanzu ba a buƙatar da an tashi kuma a zo a fara muzakara a'a sai ce yanzu nan ya zama dole wajibi a jinkirta saboda a ba kwakwalwar hutu a ba kwakwalwar hutu amma kuma kar hutun yayi tsawo to shine yace fa ya ta'ayyanu ta'khiruha qadra ma tajimmul qariha min ghairi tulin amma kar hutun yayi tsawo da an dan jima kuma sai a dawo a ci gaba wa afdalu awqatiha al-layl sai ce amma mafifici na lokutan yin muzakara shine dare da dalibai za su samu dare da daddare su rika yawaita muzakara sai ce to wannan shine lokaci mafi cancanta iz huwa waqtul faraz domin dare shine lokacin da lokaci ne na ba'a komai lokaci ne na samun faraz samun rashin hayaniya ba wani uzuri ba tunani tunani ba komai dai lokaci ne na faraz lokacin da ba komai a cikin shi وتكون مع الأصحاب المنصفين للمتعصبين شو yake mana to amma idan zaka yi muzakara ka duba abokai waɗanda suke da insafi ba waɗanda suke ta'assubanci ba insafi shine waɗanda kai da su za ku haɗu akan neman fahimta in kai ne ka gano a haɗu akan taka in su ne suka gano a haɗu akan tasu fahimta ake nema amma muta'assibun sune wanda zasu zauna da tunan duk abin da suka gane dole sai kowa ya yarda da wannan abin zasu ba za su dauna kowa ba sai nasu sai ce to wannan babu alkhairi cikin yin muzakara tare da su domin yanzu ba muzakara bace ba kawai daukar ra'ayi ne cusa mutane ra'ayi ne amma munsifun sune waɗanda su kawai fahimtar suke so kowa ya zo da bayanin da aka gamsu da shi ya zo da tahalilin da aka gamsu da shi ya fitar da baiwar da Allah ya bashi wanda aka gamsu da shi za su ɗauka to wannan su ne abokan muzakara amma kar ka yarda kai muzakara da muta'assibun waɗanda su ra'ayinsu kawai suka sani ba wai fahimta ko daidai ba to kar a yi da su sai ce fa in lam yajid man yasluh falyudhakir nafsahu bi nafsi idan baka samu munsifun ba sai muta'assibun shine fa in lam yajid man yasluhu kenan idan baka samu wanda ya dace ku yi muzakara da shi ba shi ko ya faɗa mana ya zama al-munsifun lil muta'assibun sai ce to idan baka samu wanda suka dace din nan ba falyudhakir nafsahu bi nafsihi kazo kai wa kanka muzakara da kanka sai ce wal yatajarrad min nafsihi mukhatiban ko da yake a lokacin da zaka yi muzakara kai kadai ka kaddara ga wani nan kusa da kai shine abokin firanka shine ta kai tajarrudin wani daga jikinka ka cirar da wani babu shi a haƙiƙa amma ka hayyala kaman akwai shi sai ya zama kaman shine mukhatab ɗinka waƙar kana ba'dhum yajma'u ahjaran fa yukhatibuha shi yace har ta kai ma fa wasu sashen ɗaliban ilimi lokacin neman ilimin su suka tattar duwatsu lokacin da za su yi muzakara sai ya zamana kaman da su da duwatsun kaman abokan fira ne suna yi suna cewa ko ba haka ba ka gane kaza ne ka gane kaza ne sai ce wai wa naf'u hadha yushahiduhu kullu ahadin min nafsihi idza fa'ala ma zakarnahu sai sai amfanin haka tun daga menene haza din tun daga farawan shi ta yamba gil muzakaratu aqibaf tiraqil majlisi har zuwa cewa rubbama ya rubbama ya hasul fil majlis tulun fa yata'ayyanu ta'khiruha qadra ma tajimmul qadiha abu na biyu kenan sannan afdalu awqatiha al-layl na uku kenan sannan takunul muzakaratu mal ashabil munsifin al muta'assibin na na hudu kenan sai kuma falizakir nafsahu bi nafsihi wal yatajarrad min nafsihi mukhatiban biyar kenan sai ce wa karkana ba'dhum yajma wa hajaran fa yukhatibuha abu wannan guda shida da ya zana tun daga ta har nan sai ce kaga waɗannan abubuwan amfanin su yushahiduhu kullu ahadin min nafsihi kowane mutum zai ga amfaninsu da kanshi izafu alama zakarnahu idan ya ambata abubuwan nan guda shidda da muka ambata masa in ya aikata su min zalika aibar yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa ɗalibin ilimi almunafasatu li ahli tahsil ka rika gasaiseniya da wanda suka samu ilimin wanda suka tara ilimi to ka rika kallon sai ka isko su kai munafasa da su a wannan وفي ذلك فليتنافس المتنافسون babu laifi kai munafasa da su kullun ka ganin na gaba da kai waɗanda sun tara ilimi mai yawa sai kai shi tunanin sai ka isko su yadda suka zama nan sai ka zama to wannan zai ƙarawa himmanka hauhawa sai ce wahiya mahmudatun kaga yin munafasa da masu ilimi abu ne mai kyau munafasa ce mai kyau kama fil qanun kamar yanda yazo a cikin littafin Abu Ali Al-Hassan bin Mas'ud bin Muhammad Nurdin Al-Yusi wato wato Al-Hassan Al-Yusi kenan ko a cikin littafin shi Al-Qanun fi ahkamil ilmi wal alimi wal muta'allim sai ce ga abin da yake cewa yana cewa fala khaira fi man la yunafisu al khair duk mutumin da baya ga sai sai ne akan alkhairi to shi ba zai samu alkhairi ba ba za ka taba samu alkhairi ba cikin mutumin da baya gasashe ni ya zuwa ga alkhairi wamin zalika aidan daga cikin abubuwan da suke taimakon ɗalibin ilimi da dubban da suke taimakon shi akwai khidmatul ashyakh hidimta wa shehannan shi malaman shi waɗanda yake an san ilimi a wurin su wa sayati ma yata'allaqu biha insha Allah fi adabi tilmiz ma sheikh inda ta'arrudin nazim laha sai ce ma yata'allaqu bihaza abin da yake rataye da hidiman shi hannun ya ya kamata a yi menene fa'idanta sai ce saye a ti insha Allah zai zo nan gaba fi adabi tilmiz a cikin ladubban ɗalibi ma'a sheikh tare da malamin shi inda ta'arruzin nazimi laha lokacin da mai tsara baitocin zai zo magana a kai to ni kuma zan yi sharhi a yadda ya kamata kaga daga ji wannan maganan shehu dalalu na kalto ta ne daga wani littafi ba shine ainihin abin ba abin da ya rubuta bane nakali ne wannan saboda ai ga alama shi wannan nakalin an nakalto shi ne daga wani malami da yake sharhin wata manzuma to kaga shi ko shehu ba manzuma yake sharhi ba kuma wannan babin da yake cewa fi adabi tilmizim a sheikh kaga babu shi a cikin littafin anan gaba kaga kenan kawai ya nakalto daidai gabar ne menene kawai ke san magana shine khidmatul ashyahi kadai yana daga abin da yake taimaka ɗalibin ilimi yayi hidiman shekhan ne wa min zalika aidan yana daga ladubban ɗalibin ilimi da kuma abin da ya kamace shi wanda zai taimake shi at-tadrisu wat ta'alifu fi ma hasala min al-ulum fa innama fa innahuma yaksibani maharatan wa ziyadata fahmin wa tanqihan wa taftishan wa khususan at-ta'alif yace daga cikin abin da ke taimakon ladabi ilimi daga ladubban shi shine karantarwa da yin rubutu ya zama da ka nemi ilimi abin da ka sani din nan kai kokari kai kuma akwai wanda zaka sanarwa akwai inda zaka karantar haka kuma akwai yin ta'alifi shi abin da ka sani kai maza ka wallafa sai ce fa innahuma yuksibani mahara kaga yawan koyarwa da yawan talifi suna baiwa mutum kwarewa da gogewa wa ziyadata fahmi suna ƙara wa mutum fahimta wa tanqihan suna sa mutum ya tace ya tsefe ilimi wa taftishan kuma suna sanya shi bincike ya karu wa khususan at-ta'alif yace babu ma kaman ta'alifi ba kamar rubutu kaga in kace zaka yi ta'alifi ilimin ka zai karu gogewa ka zata dadu fahimtar ka zai karu za kuma ka samu a tace abubuwa wa min dhalika aidan wa min dhalika aidan sihhatul badan واغتراب الموطن وفراغ البال وقدر من المال ورغبة فيما أعد للعلماء عند الله تعالى وهو عزيز الوجود ومراعاة حظ عاجل وهو الك وهو الكثير الوجود فمن أجل النصيحة البدن مما يعين على العلم ينبغي للطالب ألا يهمل صحة بدنه حفظا مما عسى أن يقع وعاجلا لما وقع ومن أنفع ذلك التفرغ للطلب وقطع العلائق المنافية له والجد والاجتهاد والمواظبة yace wa min zalika aidan yana daga cikin abubuwan da suke taimakon ɗalibin ilimi har yanzu cikin samun ilimi akwai sihatul badan lafiyar jiki dole sai kana da lafiya waqtirabul mawtini da ƙauracewa mahaifa wato ka bar garinka da kai sabo da mutane dan duk lokacin da ka zauna a garin da kai sabo da mutane fira uzurorin jama'a yau ana ɗaurin aure ba in ka iya kin zuwa wajen wani dole zaka je wani yau gobe ana addu'an suna jibi an yi mutuwa ga an yi sabo da mutane mu'amaloli daban-daban ka sani fa duk mintin ka goma da kaje kai wani uzurin cikin na neman ilimin ka ne da a ce baka yi wannan sabon da mutane ba wancan minti goma da ka bata wurin addu'an suna ko wurin bikin ɗaurin aure ko wata sabga yanzu da baka bata shi ba saboda baka yi sabo da so balle ka je to shine ma'anan shi iftirabul mawtini duk inda ya zame maka ƙasa duk inda ya zame maka gurin zama kai sabo da mutane to ka dan ka dan balagurance shi kai kai tafiya kai bakunta ka bar wurin ka nisace shi wa faragul bal sannan zuciyan ta zama ba ta da kowane damuwa duk wani abu na damuwa da tunanin nuka ka cire shi daga zuciya wannan tunanin tunanin cefane ne tunanin irgiman iyali ne tunanin soyayya ne tunanin neman kuɗi ne tuna ko ma menene ya zama zuciyanka wa asbaha fuadu ummi musa farigha to haka ake so zuciyan ya zo ba komai an samu faragul bal wato zuciyar da ba komai a cikinta na hayaniya da damuwa da tunanin nuka wa qadrun min al-mal da kuma dan kuɗi sai da ƴan kuɗi fa menene ma'anar ƴan kuɗi idan yanzu misali kana da iyali sai ka ce zaka zo ka ba da lokacin ka wurin neman ilimi ai dole da yamma za su zo su ce a bada kuɗin ce bane bayan ka bada na rana gari na wayewa an ce a bada kuɗin kari yara za su tafi makaranta abubuwa ga su idan babu kuɗi ya za ka yi ɗayan biyu ko dai ba za ka iya tafarro akan neman ilimi ba ko ko ba za ka iya samun faragul bali ba kullum kana zaune kana tunani ya za a samu to don haka dole ana bukatan wani yan kuɗi duk abin da ka san za a nema yanzu misali kana da damar da za ka sayawa iyalinka abincin wata shida ka aje musu ka ba su duk kuɗaɗen da suke bukata shikenan za ka iya zuwa ka je ka zauna ka yi kwana arba'in ka dawo ka zauna ka yi sati ɗaya ka dawo ba lokacin da kake wannan zau baka da wannan damuwan kai din inda zaka zauna abinda zaka ci yar suturar da zaka sanya dan kudin sayan magani tunda an ce sihatul badan wajibi ne to duk waɗannan sai an neme su sai an neme su to shi yasa yace dole akwai wa qadarun min al mal sannan wa raghabatun fi maw'ida lil ulama inda Allah ta'ala hu azizul zud abu na gaba da yake ƙara taimakon mai neman ilimi shine ya tatuna wannan tanadin da Allah yi wa malamai don haka yana so ya yi ricin target ɗin nan ai ka zama malami don ka samu wannan sai ce ko da yake wannan azizul wujud yana da wahalan samu yana da wahalan samu wanda zai nemi ilimi din da ikhlasi dan neman yardan Allah dukkanin waɗansu abubuwa da za su zo su shigan maka tunani a ce ba ka yin su ga masu neman ilimi kaɗan ne ana neman ilimi don a yi ilimin amma ana tunanin menene moriyar da za a ci ta wannan ilimin ba wai kadai abinda Allah ya wa masu ilimin tanadi ba to wannan yana da dan wahalan samu to amma kuma duk da cewa yana da wahalan samu ai bai kamata kuma a bar shi ba ya kamata ya zama dai shine a sahun farko ayi ta gogayya da nafsu har sai ta zama ta tsarkake neman ilimin ta zuwa ga wannan nufin din sai ce mara'atu hazzin ajilin wa huwa wa huwa al-kaseer wujud sai ce sannan da kuma kiyaye dan rabo magaggauci dan abin da ake samu na duniya in an samu ilimi wani dan martaba martaba wani dan hadiya hadiya wace yar sadaka sadaka wani dan ci da addini ci da addini a rika kiyaye shi sai ce ko da yake ba wannan yana da yawa a cikin ɗaliban ilimi kaga yin wannan a yi don a tara jama'a a yi don a samu shuhura a yi don a samu girma a cikin jama'a a yi don a samu ɗan na cefa ne a yi don a samu babbar mota a yi don a samu kujerar haji yana da yawa a cikin zukatan masu neman ilimi sai ce to shi kuma dole sai an kiyaye shi sai ce fa min ajali an nasihatal badan yu'inu ala al-ilmi yanbaghi lit talibi alla yuhmala alla yuhmila sihhata badanihi sai ce to tunda da ya zamana samun lafiyar jiki yana cikin abin da yake taimakon ɗalibi ya samu ilimi to ashe wannan ya zama wajibi ga ɗalibin ilimi kar yayi wasa da lafiyar jikin shi tunda ai a can baya abin da ya fara cewa min zalika aidan sihhatul badan sai ce to tunda ku aka gano sihhatul badan tana daga cikin abin da ke taimakon ɗalibi samu ilimi dan baka da lafiya zaka nemi ilimin ba dama sai ce to tunda ku ashe babban jari ko ɗaya daga cikin manyan jari na neman ilimi shine samun lafiya sai ce to wajibi ne ɗalibin ilimi kar ya sakaci da lafiyar jikin shi hifzan mimma asa an yaqa wa ajilan lima waqa ya zama yana kan da garki yana rigakafin duk abin da ya san in yayi zai cutar da lafiyar shi to kar yayi kar yayi kai kiyaye idan nayi abu kaza ai yanzu halin da ake ciki garin nan da nake ina so in rika karatu cikin dare a wuri kaza to amma akwai sauro ban da kuɗin maganin sauro ban da net da zan shiga don haka ya zan yi ko dai in raya wannan daren da karatu in samu malaria ko kuma in in bar wurin wannan to amma ba zan iya samun yin karatu ba in na bar wurin wannan amma ba zan samu malaria ba to ka bar wancan wurin shine hifzan lima asa an yaqa abin da kake tunanin zai auku misali ne kawai na bada da malaria wani wuri ne nan ne wurin karatun da zaka iya yin karatu dare amma yana da sauro ko baka da maganin sauran ko net ko duk abin da zai maka maganin shi dan haka in ka zauna karatun zaka halbu da malaria to kare ka hakura da wannan karatun yanzu ka hakura da wannan muzakarar ka hakura da wannan wurin saboda me saboda ai in malaria ta same ka da ranar ma ba za ka yi ba amma yanzu in ka haƙura da daren za ka yi da rana misali nake bada duk abin da ka san in kai shi zai taɓa lafiyanka ko da a sabilu talabil ilim ne ka bashi sai ce wa ajiyar lima wa sannan kuma a yi gaggawar magance cutar da already ta riga ta kamu an riga an kamu da malaria sai ka samu kuɗi kana buƙatar sayo littafi kuma kana buƙatar magani kuma kuɗin ba za su isa ba to bari littafin je su magani ka gaggauta rabuwa da lafiyan da cutar da ke jikinka tunna ka samu lafiyan an fahimta kana buƙatar littafi kuma ga malaria ko kuɗin da ka samu ɗaya zai maka ba zai ma biyu ba to karka ce ai neman ilimi nake ai bari in sai littafin lafiyan Allah zai bada a a je sayo maganin malaria ka sha ka bar littafin daga baya ka saya to shine dole ɗalibin ilimi sai ya kula da wannan da yawa mutane suna gafala daga wannan sai su yi wata jazaba jazaba wani to dole lafiyanka shine rigakafinta da kuma neman ta bayan ta kubuce wa min anfa'i zalika at-tafarrughu lit-talabi to yana daga cikin mafi amfanarwa ga ɗalibin ilimi shine ya zama ya karkade kowane uzuri ya koma neman ilimi kadai ya zazzage kowane abu ya bari ya nufi neman ilimi kawai wa qat'ul ala'iqil munafiyati lahum sannan duk wata alaka da za ta kore maka neman ilimi yanke ta wani abokina ne amma fa duk lokacin da muka haɗu muka yi awa biyar fira muke da babu wannan awa biyar ɗin da na samu haddan aya kaza da na samu muzakarar littafi kaza da na sauke babi kaza a littafi kaza to yanke wannan alaƙar firar zaman majalisarmu na auna kullum in na zauna a majalisa muna yin awa biyar wannan awa biyar din da babu majalisa in na zo na shekhalwa a ɗakina zan yi abu kaza na neman ilimi zan fahimci matsala kaza zan yi taharirin abu kaza zan yi tahalilin ghamidi na ilimi kaza to yanke zaman majalisar nan wayar da nake da ita saboda whatsapp saboda facebook saboda tiktok saboda snapchat saboda saboda saboda saboda saboda tana ɗaukan min awa goma awa goma nan da baya babu wannan wayar da na yi abu kaza na ilimi to yi kokari ka koma wayar da bata da waɗannan abubuwan duka ko ka daina sa data ko ka sai waya wadda duk bata da su sai dai kawai ka sa layi ka yi kira ka wannan duk irin waɗannan al'ala'ik al-munafiyatu li talibil ilm faqaha duka bika yanke waɗannan alaƙoƙin wal jiddu da dagewa zage dantse kokari wal ijtihad da kokari wal muwazaba da yi yau da gobe kar a fara a bari bannar aiki hutu inji Bahaushe to yi yau da gobe ayi tai ayi tai ayi muwazaba akai a dogi ana yi akai qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ilmu bitta'allumi shi fa ilimi ana samun shi ne da koyo ba haka nan mutum kawai yake waye gari ba yana can majalisa yana fira yana lallatsa waya kawai da ya gama jo sai ji an jefo ilimin kamar alat ba haka bane da ta'allum ake yi koyo ake duk ilimin da ka gani koyo ake innamal ilmu bi ta'allum wa qad qalu haqiqa masu fada sun ce al ilmu in a'taytahu kullaka a'taka ba'da wa in a'taytahu ba'daka lam yu'tika shay'a masu magana suke cewa kaga ilimi duk lokacin da ka ba shi dukanka ma'ana lokacinka duk sai ka ba ilimi to shi kuma zai gutsuro wani sashen shi ne ya baka ba duka zaka samu ba ko ka ba shi lokacinka duka ba za ka yi ihata da ilimi ba duka wala fi tudbi shay'in min ilmi illa bima sha'a to ka ba da dukanka fa kenan sai ce wa in a'taitahu ba'daka amma idan wani sashen lokacinka ka bashi ka baiwa sauran lokutan ka baiwa wasu abubuwa lam yu'tika shay'an ba abin da zai baka ko ka jana gafata malam gafata malam zolaya sai kawai abin da ya jawo gafata malam gafata malam ga waɗanda su ba'af din ma ba su bada bane sai suke zaton kai da ka bada ba'af ka samu amma ba gaskiya bane idza ataitahu kullaka a'taka ba'dahu wa in ataitahu ba'daka lam yu'tika lam yu'tika shay'an وفي هذا المعنى قال أبو الحجاج البلوي رحمه الله وسائر المسلمين بلطفه يتي أسوانا معنا أبو الحجاج البلوي الله يرحم شيشي الله يرحم شيشي دكا سورا مسلمين ما جكل لطفينشي يكي سوى اعلم بأن العلم ذو همة وهو عزيز النفس ذو غيرة ينيلك البعض من أنواره إن لم تكن مصطهبا غيره وإن تكن مشتغلا مقبلا ألا سواه لم تنل خيرا فاطره الأشقال وأكف على تحصيل ما يعطي وصر خيرا وافظه واذكره ولا تنسه وعمل به تنجو من الحيرة يتي علم كيسني بأن العلم كاسن شيء علمي ذو همة ما أبوتين همة نفا وهو عزيز النفس يلا دي إزاكم كمان كتينا دي جن كيفا ذو جيرا كمينا دي كيشي إيه yana yana tsare girman shi shine shine azizun nafs yana da izza yana da yana da cin magana yana da tsare girma kuma yana da kishi yadda yake yunilukal ba'd min anwarihi in lam takun mustahiban ghayrahu ai in lam takun mustahiban ghayrahu idan baka aboci wani wanda ba shi ba ka ji kishin shi amma kana yi da shi kana yi da wani to kishi sai motsa ba ka same shi yadda kake so ba zai ma fushi kishi gare shi kamar mace mai jaraba kishi ne in ita ɗaya ce duk daɗin duniya za ta je ma amma kana kawo wata ta zama maka matsala to haka ilimi yake kishin tsiya gare dan haka in lam takun musahiban gairo in baka mai kishi ya ba fa yunilikal ba'aba min anwarihi to sai dau hasken shi wani sashe daga hasken sai ya baka ba zai baka duka ba wa in takun mushtagilan muqbilan ala siwahu lam tanal khairu amma duk lokacin da ya fahimce ka ka shagalta ka fuskanci wani abu wanda ba shi ba to ba za ka samu alkhairin shi ba ba zai ba komai ba kamar dai irin wannan matan mai jarba kishin da na kwatanta ma in ita kadai ce ko haɗiye ka sai ta yi kaffa kaffa kaffa kaffa kaffa kaffa amma da ta daga ido ta ga ka mata kishiya to fa sai yadda Allah yi in aka ce maka ka faɗi mace mara kirki a duniya ita za ka faɗa saboda kishi amma da ba ta da kishi ake ka faɗi mace mai kirki ta farko ita zaka faɗa to haka ilimi yake zugira dan haka yace fatrahil ashgala ka jefar da dukkanin wasu shagulgula wa akuf ala tahsil ma yuqi ka dukufa akan samun abin da yake bayarwa wasir sayrahu kai tafiya a matafiyar shi yadda yake so kai wa hafazhu ka haddace shi wazkurhu sannan kai muzakara shi bayan ka haddace karka bar shi kai ta biyawa wala tansahu karka yarda ka manta shi bayan ka same shi ka haddace wa amal bihi kai aiki da shi waɗannan abu guda hudu in ka hada tanju min alhayra zaka kubuta daga gigita zaka tsira daga gigita abu hudu me yake nufin mafhumul mukhalafa in baka samu hudun nan ba kana cin gigita na farko baka haddace ilimin ba kana a gigice na biyu ka haddace baka yi muzakara ba kana a gigice dan ba za ka fahimce shi da kyau ba na uku ka bar shi sai ka manta kana cin gigita na hudu ko kayi waɗannan ka haddace kayi muzakara baka manta ba amma baka yi aiki da shi ba kai ma gigitacce ne dan haka in ka hada duk hudun nan tanju min alhayra qala ibn ardun wujida bi khatt sayyidi عبد الرحمن الجزائري الثعالبي رحمه الله إذا هجر العلم يوما هجر وزال فلم يبق منه أثر كما إن ترقرق فوق السفا إذا انقطع الماء جف الحجر ابن أرضون يتي ناغني ناسامو ولتكداد الربوتين سيدي عبد الرحمن الجزائري الثعالبي الله يمسى رحمه wasu baitota guda biyu abinda na gani da rubutun sai da Abdurrahman al-Jazairi as-Alabi yace idza hujira al-ilmu in aka kaurace wa ilimi yauman rana ɗaya tak ka kaurace mar ka shiga wani zarafin hajara to shi fa zai kaurace maka kuma wallahi in ya kaurace ma barka ji irin mugu kaurar da zai ma wazala falam yabqa minhu athar zai gushe ne kuma ba ko sawun shi ba zai bari ba me ake nufi kana tare da dabba bari yi misali da dabba yadda za a gane sai ka barta a garke sai ka tafi uzuri cikin gari kana dawowa sai ka gabata nan abinda zaka fara dibawa ina sawunta ko da ta yi ko arewa gabas ko yamma ka san dalili wai kana so ka ga sawun dan ka bi in ka ga sawun yayi kudu kudu zaka yi in kaga sawun yayi arewa arewa zaka yi to amma idan da ka zo sai ka iske bata nan kuma an yi wata guguwa ta bar da sawun ina zaka yi an shiga hali ta iya yiwa kudu ta yi kai saboda rishin sawu baka ga sawun ba sai kai arewa gwargwadon nisan ka gwargwadon kokarin ka wurin nima gwargwadon nisan da kake mata saboda ta yi kudu kai kai arewa gwargwadon gaggawar ka gwargwadon nisan kan ka dawo linki nawa sai ce to haka ilimi yake yi wai zala wa lam yabqa minhu asar in ya tafi ma fa ba zai bar sawu ba balle ka gane ina yake je ka kamo shi ya tafi kenan ya tafi kenan wato kai da rakumin ka yanzu sai dai ka tara kuɗi ka sai wani to da haka ilimin nan sai dai ka fara neman wani amma wancan din da ka bari yauman izal ilmu idza hujira al ilmu yauman hajar wa zala fa lam yabqa minhu asar rana daya in ka bar shi to zai maka hijira shi ma zai bakka kuma zai tafi ya gushe ne ba bai bar ma sawun shi ba ma balle ka gane inda ya nufa ka bi sai ce misalin shi kama in tara qaraka fawqa safa kaman ruwa ne wanda ya sauka akan dutse irin mai mai santsin nan mai santsi dutse mai santsi wanda kaman kankara ko kaman kankara zamu ce ko a shekaran jiya muna tare da Maulana Imam Mustapha Adinga a wani hotel a Zaria mun je Maulidi sai na ga wani farin dutse mai kyau sun sanya sun yi ado da shi a ƙasa jikin ginin sai nake cewa Imam Mustapha nace akramakumullah kai wannan kankara tana da kyau sai ya ce wa da kankara sai na sai na ce masa wannan dutsen su ce okay ku kankara kuke ta to abinda sa nake wannan magana kai in ce kankara kila akwai wani lahaja akwai wani dialect na wasu mutanen da ba kankara suke sha ba so sai in ce dutse mai santsi dutse mai santsi wanda ya fi kwalta santsi ya fi siminti sai ce to ka kwatanta ruwa mamako sai ya sauka akan irin wannan dutsen ka san me zai faru idan qata al ma'u jaffal hajar daga lokacin da ruwan ya daina zuwa dutsen zaka iske har ya bushe kawai dutsen yana da lema ne gwargwadon zubar ruwa amma ruwan na yankewa dutsen yana bushewa to kamar haka ne wanda ya bar ilimi da kwana daya kamar wannan dutsen ne sai aka yanke mai ruwa in kana so wannan dutsen ya zama da lema ko yaushe ya zama kullum ana zuba masa ruwa amma wallahi kana bari washe gari in ka zo za ga ka ya bushe in ruwan shekara goma kai markuwa to kama haka ne kama in tara qarqa fawqa safa idan qata al ma'u jaffa al hajar fal ilmu fal ilmu inma yudraku bil jiddi wal azami wal quwwati wal hazam kama qala ta'ala يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال شاعر عكف على الكتب وادرس تأخذ فخار النبوة فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة سيشف العلم كاغشي علمي إنما يدرك بالجد ana samun shi ne da dagewa wal azami da tara himma wuri ɗaya wal kuwaci da ƙarfi wal hazmi da ɗamara kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin haƙƙin annabi Yahaya ya Yahaya khudhil kitaba bi quwwa ya Yahaya ka rika wannan littafi ilimi kenan da quwwa da ƙarfi kar kai sakaci qala sha'ir mai faɗa yana faɗa yana cewa uquf al kutubi ka doge ka dukufa akan karatu akan littattafai wadrus ka darasce su tahuz fakharan nubuwa sai hakan ya sanya ka samu abin alfaharin annabta shine ilimi fallahu domin Allah tabaaraka wa ta'ala qala li yahya ya fada wa bawansa annabi yahya annabinsa yana ce masa khudhil kitaba bi quwwa kamar yadda muka karanta a ayin da ta wuce fal ilmu ba'idun an yanalahu ahlul lahwi wal batalah wa gharibun an yanqada li ahli ar-raqada wa hal wasala qattu alladhi kasal أيستوي من درس وتعب مع من لها ولعب هيهات هم هذا درسه وذلك طرسه فبينهما ما بين التبر والتراب والمسك والسماك في القيمة والقرب يسي العلم كاغشي علمي بعيد ياي نيسا فسوسي أن يناله أهل الله لبطاله mutane masu wasa masu zaman banza haka nan su sami ilimi kai yayi nisa ya wuce nan ilimi ya wuce da nisa kana zaune kana wasa ko kana zaune baka neman shi ka samar ai ya wuce nan wa garibun an yanka da ahli raqada sannan abu ne bako a ga ilimi ya jawo ga mai bacci ma'ana ya samu kana bacci ka nemo ilimi kuma ya zo a wannan garibin sha'ani ne abu ne da bako ne kawai ba a saba da shi ba wannan kana bacci ka nemo ilimi kuma ya zo? A'a, wannan bai yiwa. Wahal wasala, ƙaftun lari kasar, shin ka taɓa ganin kasalalle ya isa inda yake son zuwa? Bai yiwa, kasala? Da kasala, da isa gurin da ake so su haɗu ba su haɗuwa. Ƙaftu ba a taɓa yi ba. A yastawi man darsa wata ma'amallaha walai, kana ganin mutumin da ya zo, ya yi karatu, ya wahala cikin neman karatu ya yi daidai da wanda ya je ya yi wasa kuma su yi karatu su yi ilimi iri da kai ka dage ka yi karatu ka wahalar da kanka ka gaji wajen neman ilimi shi kuma yana yana wasa rana ɗaya sai a jera muku kujera gafata malamai guda biyu ku zo zai yiwu ka ba zai yiwu ba ai hammu hadha dirsuhu wa dhalika dirsuhu hadha wannan man la'iba walaha hammin shi kawai matannan shi me zai samu shi me za a samu a shi wadhalika shi kuma wancan man darasa walai hammuhu dirsuhu takaddin shi ya zaka hada su sai ce fa bainahuma ma baina tibri wa turab kaman su dai bambancin su kamar bambancin dunkulan gold ne da dunkulan kasa turin kasa da turin gold kana ganin za su hadu ba za su hadu ba to haka suke bambanci a cikin kimar su da kusanci wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim la yunalu ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun jiki ka zauna ka huta ka samu ilimi bayo qala ibn rushd fil muqaddimat ibn rushd yana faɗa cikin al muqaddimat la yahsulu al ilmu illa bil inayati wal mulazamati والبحث والنصب والصبر على الطلب كما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وأنه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال وكان سهنون إذا حث على طلب العلم والصبر عليه تمثل بهذا البيت أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرء للأبواب أن يلجأ قال ابن يونس العلم لا يأتي إلا بالعناية والمباحثة والملازمة مع هداية الله تعالى وتيسيره yace ibn rushd yana fara cikin muqaddima yace la yahsul ilmu illa bil inaya ilimi baya samuwa sai da kulaci wal mulazama da lizamta wal bahas da yawan bincike wan nasab da gajiya was sabr da hakuri ala talib wajen nema duk sai an tara waɗannan sai ka baki kulaci tukuna in ka bashi kulaci kuma ka dage kana yi ba fashi sannan ka yi ta bincike abinda baka gane ba karkar ka bashi ya wuce ka tsaya sai ka gane shi tukuna sannan fa sai ka ji ya tara ma gajiya amma kai hakuri da ita to sai ka samu kama haka Allah ta'ala an Musa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ba da hikaya a cikin kisar annabi Musa alaihi salam ke cewa satijrini insha Allah sabiran wala asilaka amra lokacin da yaje ya samu Khidir yake ce masa هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تزور على ما لم تزن به خبرا sai ce satajidini in sha Allah sabira in Allah ya so zaka same ni mai hakuri kaga ashe da abinda ake neman ilimin kenan zaka same ni mai hakuri wala asilaka amra sannan bazan sawa maka kaga mai da'a sai da hakuri da da'a wannan hukal sannan annabi Musa ya faɗa li fatahu ga yaran shi hadimin shi shine Yunus Yusha bin Matta ko lokacin da suka tafi tare kaga akan hanyar neman ilimi yace masa atina gada ara laqad laqina min safarina hadha nasaba a yace wa hadimin nashi ko kawo mana abincin mu na gada domin yanzu tafiyar nan mun gaji mun ci karo da gajiya cikin tafiyar nan qala yana cewa shi ibn rushd yana faɗa a yace wa kana suhnun idha hassa ala talab al-ilmi was sabr alayhi tamathal bi hadha al-bayt suhnun ko yaushe in yana so ya zaburar da mutane akan neman ilimi da yin hakuri akan samun shi yana buga misali da wannan baiti yana cewa akhaliq bi sabri ka yi koyi da ɗabi'un mai haƙuri, ka ɗabi'antu da ɗabi'ar zisabar ma'abucin haƙuri, an yi azabi hajjatihi, domin za ka iske mahaƙurci marabauci, ko yaushe yana rabauta yana samun buƙatar shi na biya, to kai ma da kake neman ilimi ka yi haƙuri taka buƙatar za ta biya. Ko da kana ganin yanzu ka fara baka samu ba ka yi haƙuri, domin wa mudminul qari'i lil abawabi an yalida ai man admana al qara'a duk mutumin da ya dage yana kwankwasa kofa bai fasa ba dan ya kwankwasa ɗaya biyu uku ba a bude ba kar ya fasa ita bugawa ita bugawa ita bugawa in dai ya dawwama yana buga bai fasa ba lallai sai an buɗa masa kofan ya shiga qalibun yunus al ilmu la ya'ti illa bil inayati wal mubahasati wal mulazamati ma'a hidayati Allah ta'ala wa tasiri shi ilimi baya zuwa sai da abubuwa guda hudu abu guda uku dan adam ne zai yi amma ɗaya na Allah ko biyu na Allah su suke bai wa dan adam damar yin wannan ukun nashi na farko ina ya bada kulaci mubahasa yawan bincike mulazama da yawan dagewa to amma dukkanin waɗannan kuma ba za ka zama mai bada kulawan ba ba za ka zama mai yawan binciken ba ba za ka mai dagewa akai ba har sai ka samu hidayatullahi ta'ala wace sirri sai Allah shi yadda kai zuwa ga wannan kuma ya sauƙaƙa maka a za mu tsaya a nan insha Allah a halka ta 42 za mu ci gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين